بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتيك بدأ كراتمنا قيام رمضان فضله وكيفية أدائه وشروعية الجماعة فيه ومعه بحث قيم عن الاعتكاف تبقى مالمي شك محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى idan ba manta ba mun tsaya darasi na biyu ta kuma mu tashi darasi na uku shafi na talatin da arba'in da bakwai inda mala yake cewa wato gaba ta sha hudu alƙira'atu fi salatil witri yin karatu a witiri wanda za a yi raka a uku kawai na sha hudu wa minas sunna ya zo daga sunnar annabi alaihi salatu wasalam an ya qara fi raka'atil ula min salasil witri wato ya karanta a raka'a farko a wannan witirin na rakawai uku in ka ce an ya qara kenan ko kuma an yi qira'a mabniyul lil majhul a karanta a raka'a farko a wannan raka'o'in guda uku na wutiri sabbi hisma rabbika al'ala ana karanta wannan raka'a farko wa fi thaniya raka'a ta biyu kuma qul ya ayyuhal kafirun wa fi thalithati qul huwallahu ahad raka'a ta uku kuma akan ta qul huwallahu ahad an karanta iya waɗannan yayi wa yudhifu ilaiha ahyanan wani lokacin kuma ana jingina mata qul a'udhu birabbil falaq wa qul a'udhu birabbin nas isa ita wutirin karshen kenan ana jingina mata falaki da nasi wa qad sahha anhu ya inganta da gare shi cewa annahu sallan annahu qara'a marratan fi raka'atil witri wannan lai wani lokaci ya karanta wani lokaci daban ba da lokuta da yawa ba a raka'a witri ya karanta bi mi'ati bi mi'ati aya aya 100 minan nisa'i a cikin suratul nisa'i an samu annabi ya taɓa yin wannan ba ko da yaushe yake haka ba shi ta aka ce maratar kamar wani lokaci sau ɗaya kenan du'aul qunut wa mawdi'uhu to addu'a al-qunuti da kuma gurin da ake sanya ta ina ake yin ta kafin ruku'i ko bayan ruku'i na sha biyar wa ba'da al-faragi min al-qira'ati bayan mutum ya gama karatunsa wa qabla ruku'i kuma kafin ruku'i يقنط أحيانا بالدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم سبده الحسن بن علي رضي الله عنهما شين أكتي يقنط أحيانا واللغة ينعي القنوت بالدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم سبده da addu'ar da annabi ya koyar da jikansa shine as-sibdu al-hasan bin ali radiyallahu anhu hasan da ali Allah ya kara masa yadda wa huwa shine da addu'a Allahumma hadini fi man hadayt Allah ka shirya da ni cikin waɗanda ka shirya wa afi ne fi man afai ka ba ni lafiya cikin waɗanda ka ba wa lafiya wa tawalla ne fi man tawallai ka jibinci lamari na cikin waɗanda kake kake jibintar lamarin wa barik ni fi ma alai Allah ka mun albarka cikin abin da ka bani wa qini sharra ma qadait ka kare ni daga sharrin kaddara da take kaina ko hukuncin da aka kaddara a kaina fa innaka taqdi domin Allah kai kake hukunta komai wala yuqda alayka kai ba ai mahukunci wa innahu la yadhillu man walai sanan duk wanda ka jibinci lamarin sa ba zai taba tabewa ba ko ya kunyata wala ya'izzu man araita wanda kake ki kuma ba zai taba daukaka ba tabaraka albarkatinka sun yawaita rabbana ya ubangijinmu wa ta'alaita kuma ka kambama ka girmama la manjaninka ba mafaka gabarinka illa ilaika sai zuwa gare ka ko babu wajen guduwa eh babu wajen tserewa minka gabarinka ba wanda zai tsere ya bar Allah in ba zuwa gare shi ba yusalli ala nabi ahyanan wani lokacin kuma wato yana yin salati mutum ya salati ga annabi alaihi salatu wassalam a wani lokacin lima ya ati ba'dahu saboda dalilin da zai zo bayan wannan na sha shi da wala ba'sa min ja'alil qunuti ba'da ruku' babu laifin ka sanya alkunutun kai zamto bayan ruku'i kake yin ta domin wannan yana ɗaya daga cikin matsalolin da malayan suka tsari juna yaushe za a yi ta domin kunuti kala biyu yawa wa min al-ziyadati alaihi bil'anil kafara kuma yana daga alqunuti shine karin da ake yi da nasi ne kafirai wassalati ala nabi sallallahu alaihi wasallam da yiwa annabi salati wa du'a lil muslimina dai addu'a ga musulmai fin nisfi thani min ramadan arabin nan na biyu wa cikin ramadan an an shiga wato goma ta biyu rabin sa kamar daga 15 zuwa ƙasa to لثبوت ذلك عن الأئمة saboda hakan ya tabbata daga jagorori fi ahdi Umar radiyallahu an a zamanin sayyidina Umar Allah ya tsara masa yadda faqad jaa fi akhir hadith Abdurrahman bin Abdul Qari al-mutaqaddim ya zo hadisin Abdurrahman bin Abdul Qari wanda ya gabata can inda muka bi a safha ta 26 zuwa da 7 wa kanu yal'anuna al-kafarata fi nafsi sun kasance suka zo rabin Ramadan suna fara tsine alkulutinsu suna tsine wa kafirai Allahumma qatil lil kafarati alladhina yasudduna an sabilik ga misalin yadda suke biyawa Allah ka tsine wa kafiran da suke toshe mutane ga barin hanyarka wa yukadzibuna rusulaka suke ƙaryata manzanninka wala yu'minuna bi wa'dik kuma ba sa imani da alƙawarin da kai ba su imani da alƙawarin da kai ba wa khalif baina kalimatahum Allah ka saba tsakanin kalmomin su karkan su ya haɗu wa alƙi fi qulubihim ru'ba Allah ka jefa tsoro a zukatan wa alƙi alaihim rijzaka wa azabak Allah ka jefa musu tsawarka da azabaka ibnu abbas yana cewa al-rijz da al-azab din ma'anar su daya amma dai in ka bambance ba matsala eh ilaha al-haq kai ne kai ne gaske kai ne ubangijin gaske ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم sannan sai yi salati ga annabi alaihi salatu wassalam ويدعو للمسلمين بما استدعى من خير yayi wa musulmai addu'a gurgudan yadda ya samu irin addu'a ta alkhairi gurgudan yadda zai iya kuma ya tafiru lil mu'minina sannan ya nema wa wato mu'minai gafara su ma kale yace wa kana yaqulu idza faraga min la'anihi al kafara ya kasance yana faɗa idan ya gama tsinewa kafirai wa salatin wa salatihi ala nabi sallallahu alaihi wasallam da kuma salati ga annabi alaihi salatu wasallam wa istighfarihi lil mu'minin da nema wato muminai gafara wal mu'minati da muminai mata wa matsalatihi da kuma roƙo roƙon da yake Allah ya mar kaza ya kaza sai kuma yace Allahumma iyyaka na'budu ya ubangiji kai muke bautawa walaka nusalli kuma gare ka muke sallan wa nazzilu muke sujjada wa ilayka nas'a gare ka muke tawowa duk kokarin mu na tafiya wani guri zuwa gare ka yake wani asili sannan kuma gari ka muke gaggawa wa narju rahmataka rabbana muna fata muna begen rahmaka ya ubangijin wa nakhafu azabaka aljidda muna tsoro azabaka mai radadi ta gaske inna azabaka lalle azabaka liman arayta mulhaq ga wanda kake ki lalle sai ta hadu da shi summa yukabbiru wa yahwi sajidan sannan sai annabi yayi wato kabbara ko kuma sannan sai ya kabbara ya fadi yana mai sujjada ibnu kuzaima ya kawo wannan a cikin sahih nasa ma yaqulu fi akhir al-witr me mutum zai faɗa gaba ta 17 a ƙarshen witri wa min sunna an yaqulu fi akhir witrihi qabla salam aw ba'dahu yana daga sunna mutum ya faɗa a ƙarshen witrin sa wato kafin ya sallama ko bayan ya yi sallama ya ce Allahumma inni a'udhu bi ridaka min sakhatik ya ubangiji ina neman wato ina neman tsari a gare ka da yardarka ina neman tsari ka misali ina neman tsari a gare ka daga fushinka ka ba ni yardarka kenan biru ba ka mun saka dai wa bi mu'afatika min uqubati da kuma wato lafiyarka sabanin uqubarka ya Allah wa a'udhu bika minka la uhsi sara'an alayk ina neman tsari a gare ka daga duk abin kiki ya ubangiji ba zan kididdige yabo da nake yi a gare ka ba anta kama asnaita ala nafsi ina yabanka ne kamar yadda kake yaban kanka wane mutum wai za sallama min al-witri mutan na 18 idan ya sallama daga witri kuma kala ce subhanal malik al-quddus subhanal malik al-quddus subhanal malik al-quddus subhan sarki ya tabbata ga al-malik ubangiji ne mulki al-quddus wanda yake tsarkakakki wanda ake ki tsarkakewa kenan yana faɗan wannan talatin ta uku ya muddu sautahu wa yarfa'u bi raf'i salisa idan ya zo na ukun sai ya daga murya bayan kai sallama a wuce dama abin da ake cewa subhanal malikil qudus subhanal malikil qudus sai ka ce subhanal malikil qudus ka dan daga murya a na uku kai ruwayar da ta zo cewa ma su wannan din zaka faɗa wajen subhanal malikil qudus subhanal malikil qudus subhanal malikil qudus ko kuma subhanal malikil qudus subhanal malikil qudus subhanal malikil qudus رب الملائكة والروح اتباع تجع والسرواية الركعتان بعده ركوعي بلا بيو باين أن يوتر نشات ركنا ولو أن يصلي ركعتين يا كما يصلى ركعة بيو لثبوته مع عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا سوى تبتس دقى النوى عليه الصلاة والسلام عائكتي بل إنه أمر به ما وأنا يتي بروا لما كان يأي أمني دسوء أمه ummatahu ya umarci al'ummarsa da cewa su rika yi me yasa a yace inna hadha safara jahadun wa thiqal lalle wannan tafiyar da kuke gani tana da wahala tana da nauyi da wahala wahala da kuma nauyi fa idza awtara ahadukum idan ɗayan ku zai wuce ni fali raka rak'atayn to ya salla raka'a biyu kawai fa in istayqaba idan ya farka to sai kun kaga sai ya dora wa illa kana talahu in ko ba haka ba kana talahu to wancan guda biyun da ya sun kisar masa shine kana talahu na ashirin wa sunnatu an yaqra fihi ma idza zilzilatil ardu zilzalaha wa qul ya ayyuhal kafirun sunna kuma wannan rako'in guda biyun da zai yi shine karanta idza zilzilatil ardu da kuma qul ya ayyuhal kafirun a wannan rako'in to wannan an tike da wannan bala ya gama da wutiri sai abin da ya shafi i'tikafi al-i'tikaf gaba ta karshe mashru'iyyatihi shar'antuwar i'tikafi na daya wal i'tikafu sunnatun ke i'tikafi sunna ne fi ramadana a cikin watan ramadana wa gairihi da wani sama min ayyami sana na kwanakin shekara wal aslu fi zalika qawlihi ta'ala asali akan haka shine fadin Allah da yake cewa wa antum mu'akifuna fil masajid ai kuna lazamci a cikin masallaci i'tikaf dama al-luzum yake nufi literal meaning din sa ke shine aluga ma'a tawarud al-ahadith sahiha tare da gudanar hadisai ingantattu fi i'tikafihi dangare da i'tikafin sa sallallahu alaihi wasallam wa tawatur al-athari an salaf bidhalik da kuma jiran giyar dalilai ko maganganu daga magabata akan haka wahiya mazkuratun fil musannaf ibn abi shayba mala yace mazkura an ambace shi a cikin al-musannaf na ibn abi shayba da kuma na abdul razzaq dama su ne masu musannaf ibn abi shayba da abdul razzaq wa qad thabata anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam i'takafa akhir al-ashr min shawwal ya tabbata cewa annabi alaihi salatu wasallam ya i'tikafi karshen watan shawwal وأن عمر قال للنبي صلى الله عليه وسلم كما سيدنا عمر يأتي النبي عليه الصلاة والسلام كنت نظرت في الجاهلية لا كسنتي نايبا كنتي جاهلية أنا أعتكف ليلة في المسجد الحرام سوى والله زي يا با كنتي سوى زي اعتكاف دري ايه أما سلاتي مي الفرما قال سي النبي يأتي لشي فأوفي بنذرك to kaje ka cika bakancanka kaga aka bashi dama duk da cewa ba Ramadana bane fa'ata kafa lailatan yaje kwana ɗayan ko yayi itikafin na biyu wa akada hu fi ramadan li hadith abi huraira abin da yake karfafa sa cewa a cikin ramadan kuma hadith abu huraira kan rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya atakifu fi kulli ramadan 10 ayyam sai annabi alaihi salatu wasallam ya kasance yana itikafi a kowanne ramadan tsawon kwana goma falamma kana al'amu alladhi qubida fihi da shekarar da aka dauran sa ta duk a ita kafa 20 na yau sai ita kafin kwana 20 na uku wa abdalu akhira ramadan wanda ya falala ku a ramadan ma karshen ramadan sai annan nabi sallallahu alaihi wasallam kana a takibul ashra al akhir min ramadan kuma annabi alaihi salatu wasallam ya kasance yana yin wato itikafi na kwana goma karshe a ramadan hatta tawaffahu Allah azza wa jalla har Allah madaukakin sarki ya karbo rayuwarsa shurudu sharadansa shi itikafi wala yushra'u illa fil masajidi li qawlihi ta'ala ba shakkan ta yin itikafi ba sai a masallaci saboda faɗin Allah wala tubashiruhun kai da ku yi mubashara da runguma ko saduwa duk malamai sun fassara wannan wa antum ma'akifuna fil masajid alhali kuna aitikafi a masallatai wa qalat sayyidatu aisha nana aisha tace a sunnati fil mu'takafi fil mu'takafi Allah ya khruja illa li hajatihi cewa kada mutum ya fita sai da wata bukatarsa allati la budda lahu minha wadda babu makawa a gare shi sai ya yi ta wala ya'udu maridan kuma ba zai je gaida mara lafiya ba wala ya masu mar'atahu ba zai sadu da matarsa ba wala yubashiruha ba zai kuma rungume ta ba wala atikafa illa fi masjidi jama'a ba a itikafi sai a masallacin da ake juma'a was sunnatu fi man atakafa an yasuma abin da yake sunna shine wanda zai itikafi ku an so ko da ba a ramadana bane to ya azumi na biyu wayan baji an ya kula masjidan jami'a an so ya kasance masallaci ne da ake juma'a har yau kaga can illa fi masjidi jama'atin shi ma dai in ka ce masallacin da ake jam'i a shi ne dai wanda juma'a za ta tsarki kana abin ya fito ma da shi karara likai la ya tsaro lil khuruj minhu li salati juma'a saboda kada wani abu ya zo ya tilasta masa cewa sai ya fita yin sallar juma'a tunda kaga ai mutum misali a masallacin gidansu ne zai iya shiga itikafi yayi ranar misali za a yi sallah ranar alhamis sai ya shiga ranar asabar babu laifi tun da juma'a ba za ta kama shi ba eh ya halatta a wannan masallacin na unguwar amma da wannan sharadin in juma'a ba za ta ce wayo ba in ku ta ce wayo to sai ya fita fa innal khuruj laha wajibun alayhi domin fita ta bi juma'a wajibi ne a gare shi sai kauli Aisha fi riwayatin anha fi hadisi hasabiq saboda fadin na Aisha wata ruwaya tata da hadisin ta da ya gabata take cewa wal atikafa illa fi masjidin jami'a ka gani can ba a yi tikafi sai a masallacin da yake ana juma'a thumma waqaftu ala hadithin sahihin sarihin yukhassisu masajid sannan ma laiji sai na tsaya akan hadisi ingantacce da yake bance masallatai almadkura wanda aka ambace su fil ayati a cikin aya cewa bil masajidi talata da wayannan masallatan guda uku ra'ayin albani wayancan masallatan uku su kadai ake yi tikafi da shi to zamu ji المسجد الحرام مسلاتين الفرما شيني مسلاتين مكة والمسجد النبوي مسلاتين مدينة والمسجد الأقصى مسلاتين الفرما نا واتو نا قدس وهو قول صلى الله عليه وسلم لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة فدن النبي عليه الصلاة والسلام لا باع اعتكاف في مسلاتين قد أكو وقد قال به من السلف أبن أنا كفهم موتي وده كبرى مقارسة وقد قال به من السلف في مطلعته حذيفة بن اليمان wanda suke dau wannan ra'ayin a cikin abin da tsin kayo in albani yace akwai Hudayfa bin Yaman wa Sa'id bin Musayyib wa Ada ibn Abi Rabah illa annahu lam yadhkur lam yadhkur al-Masjid al-Aqsa sai dai shi Ada bai ambaci Masjid al-Aqsa ba a tasa magana cewa masallatai biyu kenan ma shi a ra'ayinsa haka da Madina kawai wa qala ghayruhum bil Masjid al-Jami'a mutlaqan wasu kuma daban suka ce kaga ba wayannan masallacin kawai ake nufi ba duk masallacin da ake juma'a da shi ake nufi mutlaqan ko khalafa akharu wasu kuma suka saba fa kabi suka ce wala fi masjid baiti kaga ai ko a masallacin gidanku zaka iya yi ala gafata mala wala yakhfa anna al-akhdha bima wafaqa al-hadith minha huwa alladhi yanbaghi al-masir ilayhi bai iya ba akan cewa anna al-akhdha bima wafaqa al-hadith cewa riko da abin da ya dace da hadisin huwa allazi yanbaghi al-masiru ilayhi shi ya kamata mu koma zuwa mu tafi zuwa gare shi Allah subhanahu wa ta'ala a'ala Allah madaukakin sarki shine wato mafi sani tantan mafi inganci gaskiya shine wasu ma ko in ce daidai cikin maganganun malamai shi kansa hadisin da Albani ya kafa hujja da shi akwai malaman da suke gani bai inganta ba domin shi Hudaifa yana da wannan ra'ayi amma Ibn Mas'ud Hudaifa ne wata rana ya zo ya ga wasu suna itikafi a masallacin cikin unguwa kuma ɗaliban Ibn Mas'ud ne sai yake magana cewa dan ne za su zo su yi itikafi a masallacin unguwa Annabi alaihi salatu wassalam ya ce ba itikafi sai a masallaci kaza kaza ya kawo wannan sai Ibn Mas'ud ya ce wata kila a kamar dai yana so ya gaya ma ko dai ka manta yadda yanayin abun yake kamar ibnu mas'ud baya kan ra'ayin da Hudayfa bin Yaman yake shi sa kamar yadda na gaya muku wasu malaman sun ce magana ba ta da hadisin bai inganta ba a gurin to ko da ya inganta abin da yake abin da zai nuna an ka hada hadisan shine za ga cewa za a iya itikafi a ko ina amma yi a masallacin maka da Madina da Baitul Maqdis ya kula da shikenan ka huta eh kakka zama dan tamori wajen karyata hadisai eh tunda su dace inganta ai jam'i al-jam'u bainal hadisai to wannan shine na uku wa sunnatu fi man atakafa an yasuma sunna ga wanda yake itikafi ya azumi kamar ta kaddama na Aisha radiyallahu anha kamar yadda ya gabata daga nana Aisha Allah ya kara mata yadda to sai ma ne yace ma ya juzu lil mu'takif abin da yake halatta ga mai itikafi na daya ya juzu lahu al-khuruj minhu li qada'i al-haja ya halatta ya fita daga masallaci don je biya bukata akwai masallatan da ba gurin kama ruwa ko gurin ba haya ko wanka wa an yi khurija ya khurija ra'atuhu min al-masjid li yusalla ya halatta ya fito da kansa daga masallaci don a wanke ba wa yusarah kuma a taji kayan ta Aisha radiyallahu anha na Aisha Allah madaukakin sarki ya kara mata yadda tace wa in kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la yadkhulu alayya ra'sahu wa huwa mu'takif fil masjid tace annabi alayhi salatu wasalam ya kasance yana in din nan wato mukaffafa min asqila ce kana ne kawai fasara cewa yana shigan mana da kansa wa huwa mu'takifun fil masjid alhali yana wato itikafi a masallaci wa ana fi hujrati tace ina cikin daki na fa urjiluhu nan ya rubuta fa arjiluhu ba sai kun gyara fa urjiluhu ne sai in taje masa kai wa fi riwayatin fa aqtiluhu wa inna bayni wa bainahu la'atabatul babi tace in wanke masa abin da ke tsakani na da shi kawai dokin kofa ne wa ana haidun alhali ina al'ada ane mutum wa kana la yadkhulu al-bayta illa li hajati al-insan baya ya kasance baya shigowa gida in ba da bukatar dan adam ba idan kana mu'takifan in yana itikafi na biyu wa yajuzu lil mu'takifi ya halatta ga mai itikafi wa gairihi da waninsa an yata wa ba'atul masjidi ya alwala a masallaci ne kaule rajulin khadiman nabi sallallahu alaihi wasallam kaga wannan da jima ana so ka gane da fikihun bakarka kafa yawa ka fahimci yanayin gurin ba sai akai dole sai kan wani bai baya gane bambancin wajibi da musahabi da halacci ba yawa to sai ce li kauli rajulin khadiman nabi sallallahu alaihi wasallam saboda fadin wani bawan Allah da yawa annabi alaihi salatu wasallam hidima fil masjid a masallaci oke tawadda annabi sallallahu alaihi wasallam fil masjid yace annabi yayi matsayam alwala a masallaci wudu'an khafifan amma alwala sassauka shine abin da ake nufi da wannan shine ba tare da ko wacce gaba an cika mata ka'idarta amma ba tare da an yi to bibbi ko uku uku ba wata illa ko wacce gaba maratan marata ta uku walahu an yattakhidha khaymatan sadira kuma zai iya yin yar buka ai kankanuwa fi mu'akhiratul masjidi a can karshen masallaci can ba ya takifu fiha da zai itikafin sa ciki da yana Aisha radiyallahu anha kanat tabribu lin nabi sallallahu alaihi wasallam khiba'an domin annabi alaihi sallallahu alaihi Allah ya kara mata yadda ta kasance tana kafawa annabi alaihi salatu wasalam wato khiba'an wata irin rumfa wadda ake yin ta da gashin raƙumi an gane ku eh da gaji irin na raƙumi ko na dabbobi da ita ake rufawa idan aka kafa shine khiban idan zai yi tikafi wa kana zalika bi amri kuma hakan tana yi ne da umarnin sa wa ata kafa maratan fi qubbatin turkiyya wani lokaci kuma yayi wato um itikafin sa a cikin wata karamar rumfa da bata kai wancan khiba din ba yar turkiyya shine mai kama da kamar gidan sauro ne haka dan kafa shi ake ala suddatiha hasiru wane mutum a gani to shi ne ma da yake kuma sannan an sanya wata an sanya wata shimfiɗa a ciki wata tawar makaba wadda ta kare sai saboda kan mutane misali an kamar abu ne kamar gidan sauro sai aka dora tawar ma irin ta kaba ta lullube gura shine alasu da ta hasir saboda ka kara a rika hango ne ciki kamar dai rumfa ce mai raga-raga amma sai a ɗau tawar ma a ɗora a kan yadda wara a hango na ciki ba shi ne alaƙar da ta ya hasiya. Iba a ce ake kafin mar'ati wa ziyaratu ha zau juha fil masjidi. halaccin itikafin mace da kuma ziyararta ga mijinta zuwa ga idan yana masallaci ya halaka na hudu wa yajuzu lil mar'ati an tazura zawjaha ya halatta ga mace ta halatta ziyarci mijinta wa huwa fi mu'takifihi alhali yana wajen itikafin sa wa an yudi'aha ila babil masjid kuma ya rako ta zuwa ga kofar masallaci li qawli safiya radiyallahu anha saboda fadin safiya Allah ya kara mata yadda kana nabi sallallahu alaihi wasallam mu'takifan fil masjid annabi alaihi salatu wasallam ya kasance yana itikafi a masallaci fil ashr al awakhir min ramadan a goban karshe na ramadan fa ataituhu azuruhu layla sai na zo masa da in ziyarce shi wata rana da dare wa indahu azwajihi wato a lokacin matansa suna tare da shi faruhna wato sai suka tafi sai suka tafi shine faruhna فحدثته ساعة ندان زونا da shi dan wani lokaci muka tattauna kuma qumtu li anqali na miƙe ni ma dan tafi fa qala sai yace la ta'jali hatta an sarifa ma'i farki gaggawa dan jirani da dan raka ki mu tafi tare fa qama ma'i li yaqlibani ya miƙe tare da ni dan ya raka ni wa kana maskanu ha fi dari usama bin zaid gidanta yana ɗakin ta yana gidan usama bin zaid hatta idza kana inda babil masjidi sai da yazo don kofar masallaci allazi inda babi ummi salama wadda take daidai kofar ummu salama fa maza rajulani min al-ansar sai ga wasu mutane daga cikin mutanen Madina su biyu za su wuce ko suka wuce falamma ra'ayin nabi sallallahu alaihi wasallam asra'a da suka gano annabi sai suka ƙara sauri fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam ala rislikuma sai annabi ya ce a'a bayan Allah ku tafi a hankali innaha safiya bint huyay wannan da kuka gani safiya ɗan huyay ce yawwa kaga wannan wato ana so a gaya ma mawaɗin tuham kenan ba za ka ji kamar misali alarammomi mu lura da kyau misali kana alaramma guda akwai sifofi da ake so ka ɗiba irin to kana da su domin kaka ba da ƙofar tuhuma don za ga wani alaramma ne amma ba shi da bambanci da da wato me ake kira yana da qur'ani a kansa amma bai da bambanci daga magarin mutane saboda kai Allah ya baka alqur'ani kana da wata sima sosai da kima da Allah ya ma saboda kaga hadisi abu musa al-ashari annabi alayhi salatu wassalam cewa inna min ijlalillahi ta'ala ikramu bi shiratil muslim wa hamilil qur'an yana daga girmama Allah girmama dattijo da kuma hafizin alqur'ani duk kankanta shekaran to ya kamata kage ya zanto yana da wasu gofi da ya kamata ya sufanta da su dan kada ya ya zubar da kimar da Allah madaukakin sarki ya bashi to ka ka ba zai zo kana alaran ma yanzu a ganka ka goyo wata kai ba aure ba ba komai ba a babur ya kamata in ka zo wucewa ta gaban wasu suna ganin ka da kiwa bayan ka wuce ka za ka ce ko da ba tambaye ka ba ka ce bayan kun gansa ka ce ai ɗazu na wuce wallahi wata kanwa kanwan mu ce na kai ta asibiti gwara kai bayani in ba ka wani a ce a to eh kai bayani in ba haka ba to ka ka jefa kamar ka je teburin da ake sai da giya ne kai a kama multina ka sha mawaɗi da tuwam da sayid na ali ke faɗa in mutane suka shiga gari suka ce an gan shi yana shan giya ba ka da mafita ko kaɗan babu domin kai ka kai kanka gurin to duk ƙofofin tuhuma toshe sai faƙala faƙala subhanallah ya rasulullah wannan bayan Allah suka ce subhanallah abun mamaki sarki ya tabbata da Allah kala sai annabi ce a inna shaytana yajri min al-insani majra dam ai saboda yake dan yana gudu a cikin jikin mutum irin yadda jini yake gudu wane mutum wa inni khashitu an yaqdi fa fi qulubikum shawra ina jin tsoron kada ya jefa shari a cikin zukatanku au qala shay'a ko kuma wani abu bal yajuzu laha an ta'ataki fa ma'a zawjiha bari wannan magana ya ma halatta su itikafi ko ta itikafi ita da mijinta aw law haddaha aw li wahdaha afwan ko kuma ita kadai za ta iya yi ni kaure Aisha radiyallahu anha saboda fadin na Aisha Allah madaukakin sarki ya kara mata yadda cewa Aisha kafat Aisha kaftu zai zama ma Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam haka ne Aisha kafat ma Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam imra'atun mustahaba wata wata mata ne a mai jinin cuta ta yi itikafi tare da Annabi alaihi salatu wassalam wa fi riwayatin annaha ummu salama a wata riwaya ma ummu salama ce min azwaji daga matansa fakanin tara al-humrata was sufra ta kasance tana ganin jajajaja da fatsufatsin nan فربما وضعنا التتة تحتها sau da yawa lokacin ma sai mun sanya mata tasa a ƙarƙashin ta wahiya ta salli in tana sallah saboda jinin cuta ne baya hada sallah shi قال النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان النبي ya kasance yana yi itikafin goma ƙarshe a Ramadan hatta tawaffahu Allah har Allah ya karɓi rayuwarsa ثم اعتكف أزواجه من بعده sannan bayan ya bar duniya matansa suka ci gaba da yin itikafi qultu sai nace wa fihi dalilun ala jawabi itikafin nisa'i aidan mala albani yace wannan yana nuna dalilin halaccin yin itikafin mata har yau wala shakka babu makawa ba ko kwanto anna zalika muqayyidun bi izni awliya'ihinna bi zalik amma ne yana rataye da izinin waliyan lamarin akan haka eh mace ce sai mijinta ya yarda idan a gida ne sai iyayenta sun yarda wanda ba ta da aure wa amnil fitnati da kuma amintuwa daga fitina haka ga za a je a mukhalada sai a hana wani khalwati ma a rijal ko a kebance da maza to kaga duk da wannan dalilan il adillati al kathirati fi dhalika wa dalilai masu yawa akan haka wal qa'idati fiqhiyya qa'ida ta fiqh kuma shine dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih yawa kauda barna shi yake gabatarwa akan janyo alheri wannan ka'ida ce sananniya da ɗaliban ilimi sun santa na biyar wa yuqiluhu jima'u jima'i kuwa ko da an shiga mata da miji in suka yi jima'i a itikafin nasu ba fa jima'i da rana ba ma da daddare to ya rushe bi qawlihi ta'ala wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid kada ku yi sadi da su alhali kuna wato itikafi a masallatai وقال ابن عباس ابن عباس yace kaga kalle almasajid din in ka kalli kalmar almasajid alif da lam din nan listigraqul jinsi ne kaga sakanin waccan maganar da aka yi jinsin masallaci yake ne indai ana jinsi kawai eh وقال ابن عباس اذا جامع المعتكف معتكف بدل اعتكافه ابن عباس yace duk wanda yake itikafi suka zauna da iyalinsa sai sadi da ita da dare ba da rana ba dan da rana hukuncin sa daban itikafinsa ya rushe wata a rafa sai sake sabo misali in yayi kwana biyar to daga nan ya rushe fa yanzu da ya dora washe gari ya zama ɗaya kenan wala kafara ta alai sai dai ba kafara a kansa li adami wurudi zalika an nabi sallallahu alaihi wasallam saboda ba a samu hakan daga annabi alaihi salatu wasallam wa sahabi da sahabbansa wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wannan shine karshen littafin muna fata Allah madaukakin sarki ya amfanar da mu ya sa kuma wannan wato littafi amfanin mu duniya da lahira shi kuma mallan Allah ya saka masa da alkhairi ya ji kansa da gafara assalamu alaikum wa rahmatullahi